الرحمن الرحيم قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارب ولا دك حيوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون Allah da ɗaukakarsa da buwayarsa jiya ya fara gaya mana ƙissar wannan bawan Allah mai biyayya wa mahaifiyarsa mutumin kirki wanda saboda dattakonsa da kirkinsa abin da ya mallaka ma ya samu suna a alkur'ani sura guda surar da baya ita girma a cikin dukkan alkur'ani mai tsarki ba shi kansa ba ma abin da aka bar man na gado ya samu ɗaukaka ita ce sa'aniya da mun ba da ƙisar dalilin saukar wannan sura ta bakara da bayanin wannan bawan Allah a cikin banu isra'ila wanda Allah ya nuna mana abin mamaki, saniya ta magana, ta masa biyayya, Allah ya aiko masa mala'ika ta kanar dan shi, ashe mala'ika ba sai a annabi ake aikowa ba ke. Ga shi bawan Allah ne a cikin bane Isra'ila, ko sunansa ma ba faɗa ba a cikin ƙura'ani, amma dabbar ta masa magana kuma saboda bayyar da ya yi, ya zama saniyar ba a sai da ita ba sai cikin fatarta da aka fede wasu hurka tana iz qala musa liqaumihi yayin da annabi musa ga jama'arsa yace musu inna allaha lalle ku sana allah ya murku ya umarce ku an tazbahu baqara yan saniya qalu sai bani isra'ila suka ce atatakizuna huzuan ka rike mu me yasa kake riken mu da izgili kake mana maganar wargi yaushe za a kashe baban mutum a cikinmu mun zo mun ce ka gaya mana abin da za mu kace mu yanka saniya qala annabi musa sai ce a'udhu billahi a'udhu billahi ina neman tsari daga Allah ana kuna min aljahil na kasance nayi magana ta jahile ko ku an akuna na kasance min aljahilina ina daga cikin masu izgile falamma alimu annahu azama bi misli zalika da suka tabbatar annabi musa yayi himma da hakan ya ce musu zai roƙi Allah ƙalu sai suka ce to udu lana rabbaka ka roƙa mana Allah ubangijinka yubayyin lana ya mana bayani mahiya wacce ce saniyar malamai suka ce sun tsananta wa kansu da suka tsananta wa kansu sai Allah tsananta da da aka ci da annabi sai ce ku je ku yanka saniya kawai kowace saniya aka yanka shi kenan amma sai suka ce sun kasa gane saniya to shi yasa ba a son an baka abu kai ta bin kwakwafi miye kaza ya za a yi kaza ya yi a kaza sai abin a sha wahala da sun yanka kowace irin saniya a ganin suka saya ko mun kankantan kuɗin in suka saya shi kenan amma sai suka ce yubayyin lana ka roƙa mana Allah ubangijin kai mana bayani mahiya wacce ce ai ma nuha shekarar ta nawa kala sai annabi Musa yace innahu yaqulu innaha baqaratun ana ga Allah ya gaya min ya ce min wannan saniyar wata saniya ce la faridun ita ba tsohuwa bane mai yawan shekaru wala bikrun ba sagiratun yar karama bane mai karancin shekaru a awanun baina zalika tsaka tsaki ne ita ba tsohuwa ba ita ba karama ba baina zalika abinda aka ambata na shekaru saboda ka fafalu ku je ku aikata ma tumaruna abinda aka umarce ku da shi maza ku je ku yanka kawai haka ma ban sayar da ba sai suka sake wata tambaya na'am qala da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurru an-nazirin qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكئ لونها تسر الناظرين sai ya sake musu bayani kalu sai yahuda bani isra'ila suka ce ba mu gamsu ba udu lana rabbaka ka roki Allah ubangijinmu udu lana ka roka gare mu rabbaka Allah ubangijinka yubayyin lana ya mana bayani mai warkarwa mai gamsarwa ma launuha wai wata irin kala ce kaga duk sun wahala fara ce ko ja ko oliya kowane irin kala ne ko baki baki ko faru faru ka gaya mana dai duka wannan wahalar su kai Allah yake zai wahal da su saboda azaliya dama Allah ya riga ya aiko wannan mala'ikan ya ce wannan yara kai albishir a marka. ba wanda zai sai wannan saniyar sai an cika fatarta da zinari sai innahu yaqulu innaha baqaratun safara ala sai annabi Musa yace innahu yadda al'amarin yake yaqulu Allah ya ce mini innaha baqaratun wata saniya ce safara ufaqi'un wato wacce take oliya sosai safara'u faqi'un oliya ce sosai wacce take wato ba wani tsofanan wani gashi a jikinta wato idan ja ne zaka ce ahmar a larabcin in jan abu ne zaka ce ahmar qani'un wato jazir wa aswadu halikun ko ko baki kirin wa abyadu nasi'un ko ko fari fat wa asfaru faqi'un ko ko oliya fadau to innaha baqaratun wannan saniya safara wata oliya oliya ce faqiul launuha kuma launin ta wato ole no sosai shadidus sufra tana da tsananin ole ole ita ba ja bace ba fara bace amma oliya ce kuma tasurrun nazirina duk wanda ya kalle ta in ya ganta za ta faranta masa ciki tasurrun nazirina ilaiha bihusniha ayi ta'ajubuhum duk wanda ya kalle ta wato zai za ta kayatar da shi an kai zai barka da zuwa dan da zuwa faqiul launuha wato launin ta yana yana da kyau tasurrun nazirin duk wanda ya kalli wannan saniya zai yi farin ciki za ta farantar da cikin da za ta farantar da ran mai kallanta na'am قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون بنو إسرائيل ba su sake yadda sun kama kowace irin saniya sun yanka ba, ƙalo sai suka ce, Udu ulana rabbaka, ka roƙa mana Allah Ubangijinka, yubayin lana mahi ya mana bayanin wata irin saniya ce da aka ce mukama miyanka, a sa'imatun am amilatun, wai tana yawo tana kiyo ne a shinge, ko kwa tana aiki ne ana ɗaure ta ana ba ta abinci a gida. Innal baƙara suka ce lalle wannan saniya annabi Musa da kake faɗa mana, ta sha baha alaina ta wahala da mu, ta rikitar da mu, likasratihi falam nahtad falam nahtadi ila almaqsuda ka kasa mana bayanin ka ce mana auri kaza take amma mun kasa gane ta shin tana aiki ne ko ko tana kiyo a daji wa inna amma mu dinnan insha Allah in Allah ya so lamutadun zamu shiru zuwa gare ta fa fil hadith manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba dan sun ce in Allah ya yarda ba law lam yastasnu lama buinat lahum akhirul abad ba dan sun ce in Allah da ba har abada ba za a gaya musu saniyar ba da sai su ta tambaya ba za a gaya musu amma duk abin da ya gagare ka ka shiga cikin kwankwanto sai ka ce insha Allahu abin nan kaza ne to sai Allah ya taimake ka saboda ka shigar da Allah a ci ka shigar da mashi'ar Allah innal baqara suka ce wannan saniya ta shaba alna tare kitar gare mu mun kasa gane ta wa inna insha Allah ma in Allah ya yarda da muhtaruna yanzu kan za mu shiru shikenan da suka faɗa ka kuma za su shiru za su gane take na'am qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusiru al-ardha wa la tasqil al-har musallamatun la shiyata fiha qalu la najita bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun qala innahu yaqulu إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون shikenan annabi Musa alaihi salatu wassalam yace qala sai yace innahu yadda al'amarin yake yaqulu ubangiji na yace innaha baqaratun wannan saniya da kuke tambaya wata saniya ce la zalulun gaira muzallalatin bil amali ba forarriya bace da aiki wato ba ta jan garma ba ta jan amalan ki kenan kuma la zalulun ba forarriya bace wacce take tusirul arda tana ga kasa tuqallibuha ba ta juya ƙasa lizira'a saboda noma kuma wala taskil harsa ba saniya bace wacce ake bayin amfanin lambu da ita ba wato ba a daura ta dan a jawo ruwa ai bayi ato almuhayyatu lizira'a ba irin wacce aka tanade ta bane dan bayi dan wasu guraren da shanu suke bayi in aka je aka rijiya tana da nisa in aka kore guga sai a ja a ja a ja in aka fita shi ai bayin amfanin gona musallamatun minal uyubi wa asaril amali wannan saniya ta kubuta lafiyar ta kalau babu alamar aiki na gona babu alamar aiki na bayi lashiyata fiha kuma wannan saniya da nake ga muku lashiyata fiha babu wani tsofanan gashin da ba gashin ta ba wato ba wani gashi fari fari ko baki baki a'a safra'u faqi'un wato oliya ce fadau saboda ka ba wani gashi daban fazabahuha saboda ka kalu sai suka ce masa la naji ita bil haqqi yanzu kan ka zo mana da gaske ai mun gane ka inda ka ce bata noma bata yin bayi ba karama bace ba tsofuwa bace ba ta da wani gashi a jikinta gashin ta bai dane suka ce al'ana yanzu kan ji ita bil haqqi ka zo mana da gaskiya la aktabil bayani tammi yanzu kan ka ga mana bayani shishkakkiya fatalabuha sai suka ci gaba da neman ta fawajaduha inda alfatar bar bi ummihi fashtarawha bi mil'i miskiha zahaban da suka nema suka nema suka nema sai suka je suka same ta agun wannan saurayin da jiya muka faɗe shi mai biyayya wa mahaifiyarsa din nan da suka saya suka ce to nawa za ku saya suka ciniki sai an mata fiɗa irin na salka idan an mata fiɗa salka sai an cika wannan fatar wannan saniyar da zinariya an cika ta in ta cika damshi ne biyanta shikenan da suka saya ubangiji na ga mana hikayar yace fa zabahu ha sai suka je suka yanka ta amma wa ma ka je fa'aluna saura kaɗan su kasa iya biya ya zala isamaniha saboda kuɗin yayi yawa wa bil hadisi hadisi annabi yana cewa law zabahu ayu baqaratin kana la ajza'akhum walakin shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alaihim da sun kama kowace irin saniya ne sun yanka shikenan amma tunda suka tsana sai Allah ya tsananta musu na'am
wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wa iz yayin da ku bani isra'ila qataltun nafsan kuka je kuka kisan kai bayan kun yi kisan kan fadara'atun fiha kuma kuke kokarin musu akan waye ya kashe ta tadaru kenan kuna musu kuna cewa ne ya kashe ta wannan suna ce ƙwaran ɓangare ne suka kashe ta wannan suna ce wa'in suka kashe ta kun kasa gane waye ya kashe ta wallahu Allah mukurijun yanzu kan tunda kun bi umarninsa zai fitar da zai bayyana muku ma abin nan da kuntun kuka kasance taktumuna kuna boyewa yanzu kan za a gaya muku wanda ya kashe ta shikenan daman an yi kisan kai ne a cikin su da aka yi kisan kai sai aka kasa gane wane ne ya kashe shikenan da aka kasa gane waye ya kashe sai annabi Musa ya ce su yanka saniya aka yi ta wannan rigimar ba su yanka ba shikenan da aka yanka wannan saniya sai aka ce to aje aje kabarin da aka je kabarin shikenan annabi Musa ya tsaya aka fitar da wanda yake cikin kabarin sai ya dauki harcanta ko harcanta ko wani bangare na jikin saniyar ko wajen wajen bindinta shikenan sai aka bigi wannan mamacin da aka birgi wannan mamacin shikenan sai ya tashi da ya tashi sai aka ce kai bawan Allah wane ne ya kashe ka sai ce da wane da wane ƴan uwana na kusa su suka kashe ni za aka ce to kuna cewa su ba su ne daban suka kashe shi kun ga ƴan uwansa ne ashe wannan mutumin yana da dukiya ne mai yawa kuma su wa'annan ƴan uwansa su suke so su gaje shi shikenan sai suka yi suka yi suka ga yayi jinkirin mutuwa sai suka masa ta'addanci suka je suka kashe shi da suka kashe shi san da ya tashi ma sai aka ga jini yana kwarara abun da suka daddake shi suka kashe shi kama wa audajuhu tashkabu daman da ya tashi audajuhu jijiyoyin nan nasa wa'annan jan yaro guda biyu sai suka raba suna ta zubda jini suna ta zubda jini zai ce to shikenan koma ka kwanta shikenan sai koma sai ya sake mutuwa sai aka sake jera ice aka binne shi to tunda an san wanda ya kashe to anan shari'ar annabi Musa ta banin Isra'ila da shari'ar musulunci ta zo dade sai annabi Musa ya ce to tunda wannan shine aka kashe shi an san wanda suka kashe shi to ya kamata an tashi bayarwa ba za a ba su adiya ba diyar da za su biya ba za a ba su gadansa ba shikenan sai aka ce ku je ku kawo diya da in kuka kawo diya kuma a cikin wannan diyar ba za a ba ku gado ba tunda ku ne magadansa sai dai a bayar a wasu ko ku a bayar a baitul mali to ma musuluncin haka ne idan mutum ya kar abun gana sa aka ce ya kawo raƙumi 100 ko shanu 100 ko miliyan 126 to idan ya kawo wannan diyar ban da shi inda wani abun gado ne za a bashi amma shi abin da aka matsa mara biya diyar ba ban da shi da shari'ar bani Isra'ila da ta musulunci ta zama daya kazalika wadaratun fiya wallahi Allah makurijin zai bayyana ma abin nan da kuntun ku kasance ta kuma kuna koyawa na فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يهي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يهي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون fakulna sai muka ce in ji Allah ba suriya bane wannan ana ce mata nuna azuma wato nin mai da da take nuna girma Allah ce fakulna sai muka ce wa bani isra'ila irzibuhu ku bigi wannan wanda aka kashe din bi ba'dha da sashin jikinta shikenan wasu malama suka ce fadu riba bil lisaniha sai aka bige shi da harshen au ajabu zambiha ko ko karshen wato tushar bindinsa shikenan fahayya sai ya rayu wa qala sai ce qatalani fulanun wa fulanun libnai ammihi sai ce da wani da wani yayan bafana ne suka kashe ni shikenan wa mata shikenan sai rasu fa harama fa hurima miras sai aka hana musu gadan wani abin da za su biya kuma wa qutila sai aka ce tunda ku kashe shi ya tabbata shi ya fada za a kashe ku su ma aka zartar musu hukuncin abin da suka yi wannan shine adalci dama min ajali zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nafsa jami'a yadda yake a cikin bani isra'ila haka a cikin musulunci in dai aka tabbatar mutum ya karrai to shi ma za a kashe shi amma in aka ce za a karrai ba za a dauki matakin kisa ba to shine za a samu barna ban kasa shikenan aka hana su wannan gadon kuma aka kama su aka je aka musu irin yadda suka yi a wannan dan uwan nasu kazalika Ubangiji ya ce, kamar yadda kaga wannan mutum ya mutu, bani Isra'ila suna tunanin an mutu ba za a tashi ba, to, ka zalikal ihiya'u, kamar yadda aka rayar da wannan mataccen, haka ne Allahu Allah shi ne fa'ili, yuhil mauta zai rayar da matattu, wayiri kuma Allah na nuna muku ayatihi ayoyinsa ne na mamaki suke nuna ikon gayatar da matacce a gabanku. Me yasa Allah ya haka la'allakun haƙiƙa ko ta aƙilu na kwa hankalta, ta tadabbaru na kwa lura, فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون ubangijin da yake da ikon ya rayar da dai guda ɗaya to shi yake da ikon ya rayar da rayuka masu yawa ku lura ko ka gane kuma ku yi imani na'am ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من كشية الله وما الله بغافل أما تعملون ثم دقا باين أبين دي فارو إذا أكي أمباني دا ثم أكا إذا العربشي واتو أنسى متكاني ميوا أنكو أكي أمباني دا فا كوكو أكي أمباني دا ووتو تكانم بايوا to sun ma bayan wannan abin da ya faru na kisan kai da ta da wannan macece ubangiji na gaya mana halin masu taurin kayan mutanen banu isra'ila sun ma daɗa ƙasar ƙulubukun sai zuciyoyinku suka ƙeƙashe ayyuhal yahudu salabat sai ta yi tauri an kabulul haƙi daga barin karɓan gaskiya min ba da zalika bayan abin da aka ambata a sama fahiya sai zuciyoyinku suka zama kal hijarati fil qaswa kai ka ce dutse ne tsakankwani wajen bushewa kai au ashaddu khaswatan zuciyar mutum in ya lalace yaki gaskiya tafi ma dutse karfi tafi dutse tauri me yasa zuciya in ta lalace tafi dutse tauri ubangiji ce wa inna minal hijarati lalle ne daga cikin duwatsu ko tsakonkwane masu karfi lama ya tafajjaru minhu al-anharu za a iya samun wanda za a je a tsatsaga fadamu a cikin dutse zaka iya kaga kaga ruwa yana gudana an tsatsaga ko kuwa akwai kayan aiki za a ji a tsatsaga a tsatsaga kaga an ja ruwa ko kuwa ana tonan rijiya ana tona ana tona sai kaji an ce mun iso dutse in muka yi sa'a za mu samu ruwa can wani lokaci sai kaji mai tonan rijiya ya ce mun fara jin dero ruwa sai kaga an samu ruwan a cikin dutse to ashe kenan zuciyar kafire wanda ya ki gaskiya wato ta fi dutse tunda dutse ana iya samun ruwa wa inna min halalle ne a cikin duwatsu akwai lama ya shakkaku akwai wa'inda ake tsatsaga su fa ya karji minhul ma afisar ruwa daga gare su wa inna minha daga cikin duwatsu akwai lama ya habidu akwai wanda zaka ga yana sauka ruwan yana sauka min kashiyatillah saboda tsoron Allah Allahu akbar wa inna minha a cikin duwatsu akwai lama ya karju akwai wanda zaka ga ruwan yana sauka daga sama amma min kashiyatillah saboda tsoron Allah malamai ahalus sunna wato masu mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi riko daga wannan aya min qauli ta'ala daga inda Allah yake cewa wa inna minha lama yahbidu min kashiyatillah daga cikin duwatsun akwai wa'inda zaga ruwa yana sakkowa saboda tsoron Allah ashe duk sanda kaga ruwa a dutse ko ruwa a tudu yana sauka tsoron Allah ne yasa yake sauka kuma tasbihi yake wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi sabba aina anna kullu shay'in kowane irin abu ya arifu allaha ya san Allah wa yusabbihuhu kuma yana tasbiha Allah wa yakshahu kuma yana tsoron Allah hatta ruwa akan dutse in zai sauko yana saukowa yana tsoron Allah waye baya tsoron Allah illa al kafir min al ins wal jinn sai dai kafirin mutum da kafirin aljanna su kan ba ruwan su tunda an ce zuciyar kafiri ta fi wannan duwatsun inda dutse ana samun ruwa ana tona shi ruwa na gangaro amma zuciyar kafiri in take gaskiya ta haifi wannan wama Allah Allah bai zamo bi ghafilin zai bari amma ya amaluna bisa abin da suke aikatawa wa inna ma yu'akkirukum iyakacin jinkirtawa da Allah yake yi yana jinkirtawa ne li waqatikum har lokacin ku yayi
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون يا كومو مني wanda ake zance da ku asalin sauka ko ko ya duk wanda ransa ya kawo lokacin da ake wannan bayani yace ku fahimci yahudawa makiya addinin musulunci afa tadima una shin kuna tsammani ya ku mu'minai an yuminu da kun kuna tunanin yahudu za za su yarda da ku ubangiji ne da ya san da ya san lokacin ya san gaba yake ce afa tadma'una yanzu kuna tsammani kuna zato ku mu'minai an yi uminu lakum yahudawa za su yadda da ku su imani da ku wa qad kana fariqun minhum alhali ya kasance yanki daga cikin su musamman maluman su da suka san at-taura yasma'una kalamallahi suna sauraron zancen Allah a cikin at-taura sun san hukunce hukunce cikin at-taura idan suka karanta suka karanta suka gane saboda kar su bar at-taura ga manzon Allah bayana a ce sun zama a ƙasa thumma yuharrifunahu sai su juya yugayyirunahu sai su ji sai su jirkita abin da yake cikin at-taura min ba'di ma aqaluhu min ba'di ma fahimuhu bayan fa sun fahimta abin da yake ciki wahum ya'lamuna alhali sun san annahum mubtaruna alhali sun san ƙarya suke yi amma sai ce ba haka bane la tadma'u manzon Allah ana ce masa da sauran mu'mine kada ku yi tsammanin yahudawa za su yadda da ku falahum sabiqatun fil kufri domin akwai wani alkawarin Allah da ya riga ya gare su a cikin kafirci a cikin kafircin za su tabbata a cikin za su mutu saboda haka kar ku dauka za su yi imani da ku ko ko za su yadda ubangiji yana ce walan tarbi ankal yahudu walan nasari hatta tattabi'a millatakum har abada yahudawa ko nasaru ba za su taba yadda ku tafi tare ba sai dai in za ku rike addinin su ku bar naku in ka kaga ba yahude ko ba nasare kamar yana tare da kai musulmi to akwai zagon kasa saboda ka sai kai taka tsantsan tun daga aya ta ce sai a fataɗi ma'una an yi uminu da kun ko kuna tsammanin za su yi imani da ku wa kada faka na fari minhum alhali ya kasance yanki daga cikin yahudawa yasma'una kalaman la sun san atara suna sauraro sun mai harrifo na unsu karanta sai su jirkita abin da yake ciki in ba da ma kalo ba sun fahimci abin da yake ciki wahum alamun alhali sun sani saboda haka ana iya dawowa da mutum idan bai sani ba amma in mutum ya ce ya sani ya ƙi yadda to ba za a dawo da shi ba to yahudawa suna da littafi kafin a saukar da alkur'ani shekaru masu yawa suna da littafi nasaru suna da littafi kafin a saukar da alkur'ani suna da linjila kuma sun san abin da yake cikin ta akwai zancen manzon Allah akwai sifarsa akwai gunda zai tashi akwai gunda zai rayu akwai ɗabi'arsa amma da annabi ya zo sai suka ce sam su bai san da wannan zancen ba kafin ku annabin ya zo har kamun kafa suke suna tawassuli idan za su yaƙi da waɗanda suke kafirai marasa addini sai suka ce ya Allah albarkacin annabin nan da zai fito a ƙarshe Allah ka ba mu nasara akan arna kawai in an kara yaƙin sai su ci nasara amma shikenan daga annabin yanzu suka ce san babu haka ne wa kanu min qablu yastaftihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala nasullahi ala alkafirin to wannan sura a cikin wannan izu na farko wannan shine ita ce ayar ƙarshe a hizbi na farko kuma kasancewa in muka fara ma ba karewa za mu yi ba yanzu za mu ɗan yi maganganu na nasiha kuma in lokaci ya doso sai mu yi addu'a a ce mu zo kawai mu zauna a nan to a ce mu taru mu zauna a nan kawai yadda muke da yawan nan wajenmu da cikin masallacin nan idan muka ga juna muka yi tunanin shekara arba'in nan baya kowa ya isa je yi tunani in ka kasa mutanen cikin masallacin nan kashi biyar shekara arba'in nan baya ba ɗaya wanda za a ce sun san wanda yake karatun nan shekara sittin baya za su iya cewa sun san wanda yake karatun nan da ake muke taruwa irin wannan shekara sittin nan baya to lokacin kakanmu kenan ina ga sai an zaɓe sai an yi sa a samu mutum uku kyakkyawan da suna dai mutum biyu ne ko da da wanda sun kai su san hakan akwai wanda shekaru sun kai amma lokacin watakil ba sa nan ba zai wuce mutum biyu ba sune za su ce sun san san da shi mai gidan mahaifin mai yake tara mutane ake karatu duk ƙasar na tsakanin ba kowa sai shi daga nisan duniya ake zuwa saboda lokacin karatun ko ba shi yawa ne akwai wanda suka sana amma su samu dama su zo din ba su hamba su cika samun dama ba to kaga an zo shi mahaifin namu ya zo yana karatun nan irin wani yana yana yi sai da ya samu shekara hamsin da biyu to gashi shi ma rasuwar sau shekara goma sha shida idan ka duba sai ga duk wanda suke gaba gaba gaba nan za a ce ko wanda aka sa su a gaba ake lokacin ma ba a ashe su to shin da suka tafi wai mu muna tunanin ba za mu bi su ba za a je to ashe kenan ya kamata kenan kowa ya nutsu ya san abin da yake yi duniya tana tafiya ajali zuwa yake yi menene abin yi a gyara mu'amala a gyara ayyuka kuma kowa ya san gunda ya dosa yau an ka tashi kaga ba kakanka da ka tashi kaga ba kakanka ana nan ana nan kana gadara kana da uwa da uba sai ka tashi gaba uwa ba uba me ya saura ba mara abu da suka tafi sai ka je kuma da suka tafi nan ba ba dawowa to me an yi sai ai tanadi ai kokari duk abin alkhairi da abin ibada a gyara mu'amala ko a gyara ibada a tsakani da Allah yanzu wannan abin da ya sa ka ga muna karanta labarinsa wannan mai saniyar saboda ya aikata alkhairi ne ko mutumin kirki in ba haka ba shanu nawa ne suke duniya ba a ambace su ba amma saboda saniyar ta danganci mutumin kirki shi ne kawai dalili ba a kashin kan saniyar ba ne saboda saniyar ta danganci wani babban bawan Allah sai aka ɗauki sunanta aka raɗa sura guda sura da tafi kowace girma a alkur'ani to mu ma ashe in mun dan mun yi hidima a Allah za sunan mu zai iya dawama har abada saboda haka wannan dan karatun da muka yi na wannan hizfi na farkon wannan sura ta bakara abubuwan da yake koya mana abu guda uku ne da farko yana koya mana muhimmancin biyayya wa iyaye na biyu yana koya mana dauriya da wajen neman halal na uku yana koya mana mu daure da ibada idan ka duba mai biyayya ne wa mahaifansa mahaifinsa yi wannan magana ce ko bayan ransa a kai wannan saniyar da aka haifa idan yaron ya girma ya je ya ɗauko ta zai amfani da ita yi wannan biyayyar ya tafi ya je yana zuwa saniyar ta bishi da ta bishi ta ce ka hauni man ka futa tun da ka tafi daga ne sai ce in ba bata ce na hauki ba ta ce ka yi gaskiya da ka da ku kai garaje ka hauna tun da gyatumar ka bata bada dama ka hauna ba ba za ka ƙara samun iko a kaina ba da na gudu ke tun na fi ƙarfin ka aka zo aka ce ya sayar gyatumar ta ce ka je ka sayar dinare uku naira dubu ɗari uku da sittin ya zo ya haɗu da wani saurayi balarabe ashe mala'ika ne ya ce nawa aka ce ka sayar ya ce dinare uku ta ce masa a'a na ninka kuɗin dinare shida na saya amma kar ka je ka gaya wa umanka ya ce ai ba zan iya abu ba sai na faɗa wa umma yadda bugun umarsa ya faɗa ya ce to ka je ka sayar ya zo sai ce ka sayar min dinare sha biyu ya ce amma kar ka je ka faɗa a gida ya ce ai ba zan iya sayarwa ba sai na faɗa sai na shawarce ta ya sake zuwa ya tuma ta ce a wannan fa ba mutum bane wannan wahal da kai da yake ba mutum bane saboda ka ka je ka ce kar ya wahal da kai in saya zai iya saya kawai ya ce to na baka albashir ga yadda za a yi da sani kuma duk abin da ya kafin lokacin idan ya aiki sai ya kasa kashi uku ɗaya daga cikin kuɗin ya ci abinci ɗaya daga cikin kuɗin ya ciyar da gatima ɗaya kuma ya sadaka haka in dare yayi sai ya kasa daren kashi uku ɗaya ya yi barci ɗaya ya je ya kula da gatimarsa ta tsufa saboda kar ta shiga wani hali ɗaya kuma ya je ya fulfuli a daren kaga an nuna wannan mutumin kirki ne to saboda haka a ƙa'idar musulunci ana so a zama masu biyayya wa mahaifa masu biyayya wa na gaba kaga dai wannan mutumin har tashin duniya kai har a lahira a aljanna ana karanta qur'ani dan jin dadi sai an karanta surar bakara gashi yau shekara 1400 da wajen 44 da hijira daga makka zuwa madina kusan shekara 1500 haifuwar annabi amma kullun in ka karanta sai ka karanta wannan in ka ce ba za ka karanta surar bakara ba shikenan ka zama ba musulmi ba ka ce ba qur'ani ba to saboda raka jama'a mai kokarin guzuri wajen aikata alkhairi kuma biyayya wa mahaifa shine abin da ake nema idan muka duba kakannin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam akwai annabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan annabi Yaqubu annabi Yaqubu dan annabi Ishaqa annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim annabi Ibrahim kuma shine kakannin mafiya yawan annabawa kaga ka san dalilin da yasa annabi yaquba ya safa kowane annabi samun ƴaƴa maza kuma ƴaƴa maza duk Allah ce ya zama da su annabawa ka san dalili biyayya wa mahaifa da aka samu cikin ta ciki jatima ta samu ciki matar annabi ishaqa da ta tashi aihuwa sai ta sai sai ya zama tagwaye da suka zama tagwaye sai lokacin haihuwa sai ta da ta ji naƙuda sai ta ji suna rikici a cikinsu saboda manyan mutane suna jin abu yawa da ta ji suna rikici ita gyatumar sai ɗaya ce to ni zan fara fita ɗaya ce a'a ka bar na fara fita sai ce a'a in ka ce ba za ka bar na fara fita ba zan tsaga cikinta na fito sai ta ce sai ɗayan ya ce a'a kar ka yi haka akan ka tsaga cikin gyatumar mu ka kashe ta fita shikenan sai fita shine isu isu kenan sai ta kula wanda ya fara fita ai kaga shi ne ce dole a bar shi fita ko ya aiki mara kyau sai aka bar yaqub yaqub a larabci shine arab aka wai wanda yazo a karshe yaqub wanda yazo a karshe shikenan da yazo a karshe sai zama an aika wannan na farko sai zama wannan kuma a karshe daga aqiba ne can suka yi wayo suka girma shi saboda iko Allah Isu sai ya fito kamar annabi annabi Ishaqa kakkarfa ga gashi gargasa shi kuwa annabi Yaqubu sai fito kakkarfan ne amma ba gashi irin na dan uwansa to da suka girma sai tasu kamar kasan ikon Allah ne ba wani dalili ba sai ga wani ya fa haduwa da ya ya tasu tafi tafi zuwa da mahaifi wani kuma sai ga tasu tafi daya da mahaifiya to ana nan annabi ishaqa da ya girma ya fara kawowa sai cewa isu yace isu ina ka tafi ne yace na tafi neman abinci yace to ina so na maka addu'a irin tamu ta gadan annabta ni dan annabi ibrahim ne ina so zan maka addu'a saboda ka samu alkhairi ba a san san da kwana zai kare ba ya ce to baban me za a kace ka je ka nemi mun abin da ya sauka ka samo nama mai kyau ka gasa ka kawo mu a shege ta mataji sai ce to bari ya je sai tafi nema sai ga tumar sa annabi isu da da isu da annabi yaqub sai ta ce yaqub kaji abin da baban ka faɗa ya ce a bana na ayar da dawo kaji kaji kaji kaji amma kai sauri akwai wata dabbar mu ta gida dajina ba himatin dajina dabbar gida ko akuya na kotun kya saboda kan faɗi ɗaya daga ciki ya zama mai kuskure amma dai dabbar gida ce karama zai ce maza je ka tafi can gefe ka yanka in ka yanka ka samo masa kayan jikin ka hada da zuciya da hanta ka gyara ka gasa maza ka kawo masa amma saboda jikinka ba gashi irin na dan uwanka ka dan samu fatar akuyar ka dan sa a jikinka in yazo ya shafa ka zai ji kai ne aka je aka gasa aka kwada aka kawo yace baba gashi yace kai ne kuwa yace ni ne yace to zo da shafa ka da yake ya rauni bai wai ya zama kawo ba annabi makafu amma ganin yayi rauni ya shafa ya shafa yace eh kai ne yace to alhamdulillah ya shirya yayi addu'a ya zuba addu'a irin ta ta gidan annabta ba dade ba sai Isa yazo yace baba na dace ah yace ba kai bane ka zo yanzu yace ai ba ni bane sai ya shirya ce to wannan mata ne suka yi haka yace amma ka je kai ma dai babu laifi amma fa wannan ya riga ka na zuba ta to wannan annabi ya komin ƴaƴa daban-daban daban-daban sai da ya samu ƴaƴa goma sha biyu inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin ala la tuqus la taqsuru ru'yaka ala ikwatika fayk akai ta wannan magana sura guda da aka saukar wannan shi kuma a ciki wanda ya fi shahara a ƴaƴan annabi ya komin shine annabi yusuf shi ma sura guda aka saukar masa shi ma mai biyayya ne wa mahaifa ɗansa ya je yana son baban ya je yana son sa annabi yaqubu shi ma kuma ƴan uwan aka samu ɗan wani sabani har suka je suka jefa shi a wannan rijiya annabi yaqubu yana bakin ciki yana kuka yana kuka yana kuka wabiyaddat aynahu min alhuzni fa huwa kadhab har idan sai zama yayi karancin gani ba wai ya makance ba amma saboda kuka da damuwa daga ƙarshe dai annabi yusuf ya samu mulkin garin misra wasu malama suka ce sai da aka shekara arba'in da tafiyarsa da haɗuwansu shekara arba'in da suka haɗu ya ce ku zafo gaba ɗaya ku taho ku taho ku taho garin misir yau kun zama misir hafi gida na zama shugaban ƙasa shi gana suka tattaro da shi da ‘yan uwansa da mahaifiyarsa da annabi yaƙuma suka zo shi kenan suka zauna suna tattaunawa suka gaida juna annabi yaqubu yace mun dade bamu hadu ba annabi yusuf yace baba ya haka naji an ce kai ta kuka har kara me baka cin abinci sosai har idanka yana fama ganin sa yayi karanci yace alam ta'lam anna al-akhirata tajma'una baba baka san lahira za ta hada mu ba annabi sun yake ga babansa kowane mursali ne baka san lahira za ta hada mu ba annabi ya ce kai ba haka ne yasa nake kuka ba ai ba gude muke zaune da kai ba ba gari ɗaya muke ba kuma kai a wani guri kake saboda ka abin da nake tunani ka je ka aikata saboda ban ma tare da kai ka aikata abin da a lahira lahira za ta raba mu an fahimci zancen abin da nake tausayi nake son ka ina tsoron kar tafiyar rabuwarmu da kai yau shekara arba'in ka je ka shiga wani wurin da koda da musuluncin da addinin ɗaya ne ka aikata abin da idan muka rabu a lahira har abada ba abin da zai haɗa mu kaga kukan da yake na tausayi ne da soyayya ashe har kullun iyaye suna iya jin takaicin cewa ba tare da ‘ya'yansu kar su canja wani abin da zai sa su raba addinin da ƙarshe in suka koma lahira abin zai ɓaci. Ya ja haka saboda tausayi da haifayya. Saboda haka ‘ya'ya ana murtanmu, mu yi ƙoƙari mu yi biyayya mahaifanmu in muna so mu zauna lafiya. Rashin biyayya wa mahaifa yana sa a samu sharri duniya da lahira. biyayya wa mahaifa kuma yana sa a zauna lafiya saboda ka duk wani wanda kaga ya zama wani a duniya ko bangaren mulki ko bangaren kuɗi ko bangaren zaman lafiya to ya rabu da iyayensa lafiya amma duk wanda bai rabu da iyayensa lafiya ba ba shi ba zama lafiya ko ka gana zaman lafiya rashin zaman lafiya na banza ka duba Abdulrahman bin Auf ka duba Anas dan Maliki dukan su sun zauna lafiya komai da komai sun tafi da shi saboda sun zauna da mahaifansu lafiya. To saboda haka ana umarta mu in kace ka rasa mahaifa akwai gurbin su annabi ya ce akwai gurbin mahaifa iyayen suna da ƴan uwa kuma in ba su da ƴan uwa akwai abokai in kai abu a abokan mahaifanka kamar kai a mahaifanka saboda haka mu zama masu biyayya sosai wajen biyayya wa mahaifa in muka yi haka za mu zauna lafiya hata wanda suke shugabannin mu na na na na Najeriya nan masu wanda ake ce ba su ko a Najeriya ko a kasar Afirka ba su ka bincike tsakaninsu da iyayensu kai ba buwa bane da dangwata ake faɗa a Najeriya ko to ka binciki tarihin yadda suka zauna da iyayensu akwai ɗaya daga cikin su buwa ɗin da aka tashi za a yi wani hidima naira biliyan guda ya bare ta gudunmawa sa saboda ya ga babansa yana kulɗa da wa'annan mutanen sai magana ta biyu da nake so na yi mu dage addini baya yiwa sai an sani kullun abin da nake faɗa bana mancewa mu dage da koyan addini ba a makara a koyan addini kuma in mutum yace zai yi kutse ko zai yi addini da ka zai yi barna dan gara a ce jirgin jirgin sama ko mota a ce a jaku ku shiga fasinja ne mutumin bai iya mota bai jaku yafi sauki akan a ce addini ne ake masa kutse dan inda za a kai watakila idan mota ce ta faɗi in ma ba da laifin ka bane watakila za ka yi shahada amma in addini ne baka sani ba aka ja ka aka fisge ka to shikenan in ka faɗa har abada ka faɗa cikin ramin wuta kenan to jama'a mu yi kokari mu koyi addini kuma mu bautawa Allah yadda ya kamata mu bauta masa bautar Allah ba a wanda ake bauta sai a Allah amma ana biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa da'a amma bauta da ake a Allah ake da iyaye da ake ci abi su ba bauta ake musu ba da sauran shugabanni ba bauta ake musu ba da sauran limamai da ake bi a sallah ba bauta ake musu ba bauta a Allah ne kawai ake amma ayi kokari a san yadda za a yi abauta wa Allah din in aka san yadda za a yi abauta wa Allah abin zai fi kyau saboda haka lalle lalle ne ba sai matasa ba da wanda yake ya kai shekara 17 da dan shekara 40 da dan shekara na shekara saba'in ba a makara neman ilimi ko an baka labarin saura awa ɗaya mutu baka makara ba malamai suna cewa ko an baka labarin awa ɗaya akwai wanda aka bashi labarin aka ce saura kaɗan ka mutu mala'ika ya zo masa ya tambi shawara me abin ya ce ka je ka ɗauki littafi watakila kan ya je ya ɗauki littafin ma ya karanta ma watakila ya ajalin yaro to ana nufin komai ƙanƙantar lokaci ka ci gaba da ƙoƙarin neman ilimi kuma neman ilimin ka yi ƙoƙari ka neme shi abin waɗanda yake ya kamata ka nema akwai ilimin da za ka nema na jebu akwai ilimin da za ka nema wanda zai maka amfani to in ka nemi ilimin agun na jebu za ka lalace yanzu za a haɗa ku a ce babanka ko umanka ko wanka da suka mutu ai sun mutu a kuskure an zage ka baka san an zage ka ba eh an ce babanka kai kana ga mutumin kirki na an ce gyatumarka kana ga mutumin kirki an ce suna shirka ko bi san addini ba ko ku bautar wani suke wa yake bauta wani manzon Allah shine mafifici a dukkan halittar Allah in ka sani ba a bautawa annabi balle balle balle saboda ka kai kokarin ka san gunda zaka butsuru wannan ilimi shikenan magana ta karshe da nake so na cika sai kai kokarin bautawa Allah yadda ya kamata shine tasbiyatun nafsi tasfiyatun nafsi kai ilimin kuma ka tsarkake ranka kai dan Allah shine ikilasi ka tsarkake zuciyarka in za ka yi abin kai don Allah, ka wanke zuciyarka, abin da ya sa malamanmu kullum suke ci a wanke zuciya, Allah baya kallon fuskarka, baya kallon idanka, baya kallon fularka, baya kallon jikinka gunda kawai yake dube a ɗan adam shine zuciyar dan inda mutum ake dubawa da duk waɗanda suke jajayen fatanan da 'yan aljanna ne amma Allah ba ruwansa zuciyar in zuciyar ta yi kyau sai jikin ya kyau sai aiki ya kyau sai ɗabi'a ta kyau sai maka ta kyau shikenan abin da ake so a samu saboda ka lalle lalle ne annabi yana cewa kulli shay'in saqalatun komai akwai magoginsa da ake gyarawa amma abin da ake gyarawa a goge zuciya shine yawan bautar Allah ka bautawa Allah biyar a takeice shine sallah bayan kai bayan kai sallah sau biyar din ka hada da yawan nafilfili ka hada da yawan istighfari ka hada da yawan karatun Qur'ani ka hada da yawan salatin annabi ka hada da yawan tasbihi ma'amalolinka su zama masu kyawu sauran musulmi in ka hada su ku zauna lafiya assalamu alaikum tsakaninku da Allah Allahu akbar Allah shine mai girma shi kake bauta tsakaninku da mutane kuma assalamu alaikum shine sallah farkon sallah Allah sauran halittar Allah assalamu alaikum in kai aka ka zama kafuta saboda ka lalle lalle ne ai kokari a bautawa Allah din shi kadai idan mutum yazo yana maka zakin baki wai ka gyara tauhidinka to wani tauhidi ne in kai kace in gyara tauhidin da tauhidin ba shi kyau yanzu saboda yawancin da wanda suke zaune ba ƴan zamani bane yanzu in kana shiga cikin wani yanzu akwai rikicin da ake tafkawa a Bauchi inda zaka ji abin bakin wai shi wanda yake faɗa din wai tauhidi ne a gyara tauhidi kuma tauhidin wai sai an ci zarafin annabi tukun a gyara tauhidi shine wani malami yake cewa tauhidi ne kuma sai an bar annabi a gefe a gyara tauhidi to saboda haka da aka yi sa'a ma ba matasa bane ba sa shige shigen waya da kun ji karkacen banza da ake yi to do Allah babu wanda ake masa bauta annabi ba a ce ana masa bauta ba balle sauran malaman a'a bauta a Allah ne kawai amma kuma su din tsani ne wanda suke koyar da addini ba su ake bauta ba to ai kokari a gyara zuciya kuma a zauna lafiya tsakanin kowa da kowa addini musulunci shine assalamu alaikum kowa da kowa ka zauna har wanda baya sallah ko zauna lafiya da shi annabi ya zauna da wanda ba sa sallah ya zauna lafiya kalau da su daga ƙarshe sai abin da yake gigita matasa ai kokarin neman halal domin wani hadiri ya zo haɗe da guguwa rayuwa ta yi tsada karatun kansa in baka da damarsa ba za ka sami ba balle abin da za ka ci shi ko ɗan adam baya rayuwa dama an yi shi na guda biyu da shi wannan abin da aka yi shi da ƙasa da ruwa da shi wancan wancan ɓoyayyen mun yadda yawan ibada zai gyara shi to amma shi wannan wanda aka yi shi da ruwa da ƙasa ɗin fa da abinci shine wannan jikin sai an samar to ya za a yi a samar to a yi ƙoƙari yadda za a yi a samar ɗin a yi ƙoƙarin neman halal. Manyan bayan Allah na duniya idan sun yi littattafa irin su risala su askare, idan ka yi suka faɗi duk hukunce-hukunce na musulunci, ƙarshe in suka je babin ƙarshe sai su yi babin lalle-lalle ne musulmi ya kula da da zai ci. Musamman askari ya yi bagana a kai, wani mutumin Misir ne. Lalle-lalle ne ka kula da abin da za ka ci, idan fa abin da za ka ci bai kyautatu ba bai zama na halal ba, ba kai ba aikata alkhairi kuma ba kai ba abin da ba kai ba ibada ta karbu. Saboda ka mu tabbatar abin da muke ci na halal ne ba haramun bane ba shubha bane. Idan abincinka ya ɓaci, ya zama mutashabihi ne tsakanin halal da haram, ko ku abincinka ya ɓaci kai garaje, ka ci abin da yake haram to da kai da ka aikata alkhairi ko da ka yi aiki Allah karba ya wuce sai wani abincin ya lalace a jikinka sai da abbakar radiyallahu anhu khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko bayan ya zama khalifa yana da wani yaransa a lokacin jahiliya yaransa ne yakan masa aiki in yi aiki kamar yadda yanzu wani lokacin zaka tura yaranka in su yi aiki karɓi wani abu sai yaron sai da abakar sai ya yi aiki sai ya kawo abinci da ya kawo abinci sai sai da abakar ya ce ya ce kai na manta ban tambaye ka ina ka samu wannan abinci ba sai shi ab mai gida ai na ɗan shafa'a ne na yi wani aiki ne wanda yake ba shi da halacci tun lokacin jahiliya na iya duba na iya bokanci to shi ne ba abin ba sai yanzu da aka man kuma na manta sai na sai abinci ban gaya maka ba sai ce a irin wannan kuɗin ne sai da abakar sai ya sa hannunsa yana hararwa yana hararwa yana hararwa sahabbai suka ce amirul mu'minin haka yace kunji kunji aka ce to ai ya fito yace a'a a kawo ruwa aka saki kawo ruwa ya harar duk abin da yake cikin sa sai da ya harar ya ga ba saura aka ce kai hakuri mai yace wallahi tallahi inda zan harar da hanjina da hanta ta sai na harar yanzu jama'a ya muke da ɗin haram ɗin da haram ɗin gudunta ake amma yanzu neman ta ake an rasa to don Allah matuƙar ba mu gyara abincinmu ba aikinmu ba zai taɓa kyau ba in aiki bai kyau ba kuwa Allah ba zai karɓe shi ba mu yi ƙoƙari mu zauna lafiya da ‘yan uwan musulmi mu zauna lafiya da makwabta mu zauna lafiya da mutanen gari mu zauna lafiya da kowa da kowa al-muslimu akul muslimi musulmi duk inda yake ɗan uwan musulmi ne saboda haka in muka yaka shi za mu ci gaba kuma za mu samu abin da muke so kuma duk wanda yake da sarari addinin musulunci ya ba da damar a taimaka wa juna wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan in dan uwa yana da sarari ya taimaka dan uwansa in sararin sa yafi karfin iya yan uwansa to ya taimaka ma wasu wanda suke makwabtansa in sararin sa yafi karfin yan uwansa da makwabtansa ya taimaka wa yan anguwansa in sararin sa yafi karfin yan uwa da makwabta da yan anguwa ya taimaka ganin su in sararin sa ya wuce nan ya taimaka duk wanda ya sauka wannan shine ka'ida ta musulunci shine tsari na musulunci kuma a yi ƙoƙari a ɗabi'antu da ɗabi'u irin na sahabbai irin ɗabi'u mazan Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya gaya maka bakar magana kai ka gaya mara mai sauki idan mutum ya zage ka sai kai ka ce Allah baka hakuri domin in ya zage ka ka zage shi kowa ya zage kansa kenan in ya bata maka rai ka bata masa rai ka zama shi kenan saboda ka zama a bata maka rai kai ka dada masa rai a zage ka kai kai hakuri a cuce ka ka yafe to idan kai haka sai ka amsa sai ka sai ka amsa wannan aya da take cewa waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna sai muka samar da su shugabanni muka zamar da musulmi shugabanni me yasa muka zamar da su shugabanni lokacin da suka yi hakuri suka jure ba sa sakawan mummunan amsu mummuna suna sakawa kyakkyawa in amsu mummuna amma ka zaman an maka mummuna zaka saka da mummuna shikenan ka lalace muna fatar wannan zama da muka yi ta yi Allah ya sa mu samu ladan abinci keke abubuwan da muka yi na kurakure Allah ya yafe mana domin yan adam baya san kuskure wanda aka bata masa rai ko ya sha wani wahala a cikin wannan tafiya to muna fatar Allah ya yafe mana Allah ya yafe masa gashi dai shekara 18 kenan sai bana ne muka sauka muka juyo to yanzu in muka kaddara ma shekara 18 za a sake kaga da yawa ba sa da yawa ba sa nan wata ko mu ma ba ma nan ko kuwa su da yawa ba sa nan to saboda haka yana da kyau a yafe wa juna a zauna lafiya a tarbiyyartar da iyalai kowa ya tarbiyyartar da iyalansa da zama mutanen kirki tarbiyya kun aka ce ta kirki sai ta hada da karatu ba za ka ce za ka tambiyartar da 'ya'yanka ko almajiranka ko yaranka ko jikokinka haka da jahilci ba dole ka tarbiyyantar da su su san addinin musulunci to shine tarbiyya za ta yi kyawu kuma bayan addinin musulunci addinin zamanin ma ba a bakar a bar mutane a baya a yi ƙoƙarin amu abin da za ka ci karka yi wasa da shi abin da ba a so wa musulmi layan bagi lil musulmi an yi zilla nafsahu bai dace ga musulmi ya walakata kasa ba ya je yayi aiki wata ba za a bashi ba ko ko ana cin masa mutunci ashe ashe kai da kake kaza da kake kaza ashe ma sai an baka musulunci baya san haka kai kokari ka zama shafu ka zama kamowa za kai komai wahala ba a baka ba in kai ka ka karfafa musulunci kenan kuma kai ma ka karfafa saboda ka adage duk hanyar da zaka ci abinci rayuwa ta yi zafi duk hanyar da zaka ci abinci in ta hanne kai ɗinki ne, saƙa ne, ƙira ne, wanzanci ne, dukanci ne, kafinta ne, kowane irin abu da kake tunanin za ka yi karka ji kunya, kai dai ka kara addininka, ka kara mutuncinka a matsayinka na kai musulmi. In ka yaka kayi abin da annabi ya faɗa, duk sanda mutum ya ɗauki kayansa zai je nemi abinci, annabi ya ce za a rubuta tamkar ya tafi yakin ɗaukaka addinin musulunci. Daga ƙarshe, za mu yi addu'a saboda lokacin sallah ya doso. Akwai wanda suka aiko suka ce suna neman addu'ar mu saboda sun kyautata mana zato. Mu ko sai mu ce musu ba mu za mu musu addu'a ba dai za mu yi tawassuli da littafin Allah alƙur'ani akan Allah ya biya mana bukatunmu ya biya musu nasu. Da dama sun aiko suna neman addu'a. To Allah albarkacin wannan babban littafin da baka yi littafi irinsa ba. Allah ka biya bukata duk wanda ya sa mu a gabe ce mu masa addu'a. Albarkacin manzon Allah, albarkacin Ramzan, albarkacin wannan littafi alƙur'ani. Allah ka ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu mene tambayar to faɗi tambayar to wani ne ya tambaya wai menene tajalli na jalala da jamala tajalli na jalala shine Allah yana son ka sai ka ga yana ta saka wani hali marar dadi shine tajalli na jalala gashi yana son ka amma sai ka zama kullum baka rabuwa da talauci kullum baka rabuwa da rashin lafiya kullum kana kunce gashi kuma yana son ka shine ake cewa Allah ya masa tajalli na jalala amma tajalli na jalala Allah na son ka sai ka ji kullun abin da ka tashi na biya maka bukata shi wannan biyan bukatar ba a ce ya fi wancan wahala da wancan yake sha ba duk ina gun Allah saboda haka tambayoyin sai mu hakura da su saboda zamu yi addu'a Allah ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malaman mu da malaman malaman mu Allah saka wa shehunan mu da alkhairi wa'inda suka zo da bukatun su suka kyautata mana zato to Allah albarkacin wannan kyakkyawan zato da suka yi Allah ya biya mana bukatunmu ya bai musu nasu wannan gari namu mai alkhairi muna fatar Allah ya zaunar da shi lafiya Allah ya tumbudo mana arziki a cikin sa ya ba mu damana mai albarka wannan gari namu da muke da shugaba wanda ba shi da lafiya muna masa addu'a ta musamman Allah ya ba shi cikakkiyar lafiya saboda mutumin kirki ne kuma yana shiga cikin lamarin mu saboda haka Allah ya ba shi isasshiyar lafiya albarkacin wannan wata albarkacin wannan babban littafi albarkacin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wakilin sa da ya taho wanda saboda baya nan ne yasa ya taho to shi ma yana da bukatun sa shi ma Allah masa jagora Allah ya masa saiti ya bashi dauriya duk abin da yake mai kyau ya zama shi yake fuskanta duk abin da bashi da kyau Allah bashi dama yana hango shi cewa bashi da kyau da mai gude shi domin aka ce an saka shugabanci wai kamar an yanka ka ne da wuka saboda ka sai dai mu ci Allah ta shi riko Allah ba shi jagoranci mai kyau kuma Allah sa duk abin da zai zama ya zama yana dace cikin al'amuran albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan kasuwa Allah buɗa musu aliban mu da sauran yaran mu da duk wanda suka zo suke bukatar addu'a Allah ya buɗa musu su haddace littafin Allah mai tsarki wanda suke neman ilimin addini Allah ya buɗa musu masu neman ilimin zamani na sana'a kowa ya dage ayi da yawa yanzu abin da yasa muke shan wahala in an fara ilimin ne ake kaɗan amma inda yawa akai ko karatun Qur'ani ko ilimin addini ko karatun zamani in kai da yawa ba za ka sha wahala ba mu ma yanzu wahala da muke sha kadan muka yi don Allah a dage duk wanda yake da kokarin zai ko da gidansu ba su da shi a samu wasu a anguwar su dage su taimaka masa domin yayi karatun sosai Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu damana mai albarka Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah kiyaye mana sharrin duniya da lahira Allah maimaita mana Allah maimaita mana Allah maimaita mana wannan kokari na magabata ne ba dan magabata sun tsaya ba da ba mu isa mu zo mu zauna muna magana a cikin mutane saboda ka aikin nasu ne mu dai kawai an an amsa an shin an shin shata ne wannan su suka dage suka yi wannan abin da suka yi kuma mun gode musu Allah jaddada rahama a kaburburan su albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zamu yi addu'a guda daya kuma zamu je mu yi sallah kuma idan an yi sallah akwai takara da muka saba duk shekara in an yi mukan ƙara sami addu'a kuma sai baɗin Allah kai mu Allah mai mai tamma. Yanzu mai addu'a salatin annabi goma goma. Ayatul kursi da laƙar ja'akun dukkan shari Allah kiyaye mana. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Yuzhu ma huwa al-aliyyul azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin. Qul huwa da bismillah marra sha ɗaya. Allah jaddada rahama a magabatan mu. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Alam nashara da idza jaa masu neman karatu da masu kasuwanci da suke ta zuwa suke ce mu ce maka musu Allah ya buɗa masa mu ma Allah ya buɗa mana to to to babu laifi domin duk wannan abu da muke yi mu dai kawai 'yan kallo ne mutanen da suke suna yi saboda ka ba za mu mance da su ba Allah duk wanda suke taimaka mana da wanda suke kokarin su taimaka mana ba su da shi ne Allah ya musu buɗe kuma Allah ya mana buɗe gaba ɗaya abin da muke yi duka mutane ne suke yi alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi alam nashra da izaja allazi yanqara zahara wa rafa'na lak izaja nasrullah a sake karanta kulhu a kafa uku uku bismillah اللهم صل على فلقنا ناس فاتحة هذا صلاة الفاتحة من شر ما خلق ومن شر غاسق برب الناس ملك الناس إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا فنعم المولي ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم malamai sun ce albarka da alkhairi yana tare da dattawa malam zai sa mana albarka malam sani zai cika mana addu'a aran sai ka mana addu'a malam sani zai cika ban muna ga anan da ya baya ko dadewa kuma baya ko yawan karanta qur'ani yawa yawa malam malam bismillah cika addu'a amin amin amin amin amin amin
فاتحة لصلاة الفاتح akwai wani yaro a makwabtan mu ya ya rasu an yi wani yaro saboda haka daga an yi da sallah za a yi na'ira kuma in an tafi za mu yi takara na'am akwai wani yaro a makwabtan mu dan gidan Musa wani yaro ya